a makon da ya gabata mun zo a makare inda muka yi amfani da wannan dama na amsa tambayoyi na 'yan uwa musulmi wanda muna cikin ansa tambaya ne janareta ya ɗauki a lokacin muka kwadaitar da 'yan uwa musulmi cewa janaretan da ake amfani da shi a nan guda ɗaya bai kamata ya zama guda ɗaya ba a wannan lokaci take muka yi magana cewa in zai yiwu a samu mutum talatin kawai don Allah a lokacin kowa ya bada dubu ɗaya don aje a siyo sabon janareta a haɗa su zama biyu in za a yi karatu ɗaya na samun matsala kawai ɗaya ya cikin uba ikon Allah daga yin magana maganar ba ta kai minti goma ba har an tara kuɗi sama da dubu talatin wannan ya sa muka ga dacewar a ce yau kamun mu fara karatu mai godiya ta musamman ga 'yan uwa ƙarƙashin haɗin kan da suka bayar na wannan yunkuri a kan irin wannan aiki jannareta da kuka ba da kuɗi 'yan uwa musulmi gashi sabo a kwalinsa muna roƙon allah allah ya saka muku da alkhairi allah ya sa abin da kowannen ya bayar ya zama tukwici na aljanna da Allah zai masa ran kiyama ni ma ne alkawari cewa zan bayar saboda ban zo da kuɗi ba lokacin yana zuwa ko yanzu na ba malam nawa yana roƙon Allah ya amsa mana gaba ɗaya kuma gaskiya jama'ar musulmi yana nuna tunanin musulmi ya fara canzawa wallahi za ku gani nan gaba idan wani abu ya taso aka ce za a yi na dubu ɗari biyu wallahi ina kyauta zaton ba za mu tashi ba za a haɗa ta in dai a mintunan da ba su kai goma ba da ma an tara dubu talatin da wani abu kuma wasu sun ci gaba da bayarwa jama'ar musulmi wani kuma a lokacin yana mai nuna baƙin ciki da damuwa bai zo da kuɗi ba wani kuma ga ɗari biyar yana so ya bayar an ce ba a so dubu ɗaya ake so kun ga wannan ita ce tarbiyyar da aka rasa a cikin musulmi shi yasa kuka ga abubuwa sun ƙi gaba sun ƙi baya ko kuma sai baya suke yi sun kasa yin gaba game da abin da ya shafi addinin musulunci jama'a bari ku ji duk sanda mutanenmu musulmi suna tunanin masu arzikin gari alhazan birni kenan da 'yan siyasa ko sarakuna kun ga waɗannan gaba ɗaya sai in ka yadda za ka tallata ra'ayinsu wallahi sannan suke iya taimakawa addinin da za ka yi ba wai don nufin addinin ba a'a don sun gane cewa za su yi amfani da kai za ka zama karan farautarsa a cikin mutane daga lokacin da alhazan birni da masu sarauta da 'yan siyasa da manyan ma'aikatan gwamnati suka fahimci al'umman musulmi za su iya irin wannan yunkurin a ɗan ƙanƙanin lokaci su irin wannan aikin ko wallahi za ku yi mamakin tsorata da za su yi da ku wallahi tallahi jama'ar musulmi daga yau in dai har mun iya tara wannan kuɗi a mintunan da ba su kai goma ba ya nuna idan wani lokaci muka ce sati mai zuwa kowa ya zo da naira dubu to adadin mutanen da ke taruwa a wurin karatun nan ba mu gaza fa ɗari biyu fa zuwa ɗari uku aƙalla kenan ba mu gaza ɗari biyu zuwa ɗari uku wala har yaran nan ƙanana da kuke gani inda tsari a addini za su matsa kowa sai ya kawo to idan aka ce yanzu a wata shida an yi wannan tsarin lokaci guda a tara dubu ɗari uku da hamsin wata shida masu zuwa a ƙara tara dubu ɗari uku da hamsin ba dubu ɗari bakwai ba kenan to a miliyan ɗaya a ce za mu watan nawa ne ya rage a miliyan ɗaya a ce a shekara muna iya tara kuɗin da ya kai miliyan ko kusa da miliyan mu yi abin da za mu iya na taimakon addini sai ku gaggaba idan aka ce kowa ya zo da dubu biyu za a iya gaban an ce a zo da dubu biyar za a iya sai ka ga a wata shida a ƙarƙashin tafiyar tsarin da muke kai imu imu musulmi muna iya tara naira miliyan goma a shekara ɗaya ko ba tare da an kuntata ma kowa ba in dai a wata shida za a ce kai tsarin kawo dubu biyar ga wata manufa da za a aikin addini da ita to sai ka je kai lissafi dubu biyar so ɗari uku da hamsin sannan kai times two ga miliyan nawa zai zama kuma wallahi za a iya so na gaya muku wallahi markaz a wata ɗaya an haɗa naira miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da wani abu a wata ɗaya an haɗa naira miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da wani abu saboda haka ni ina da yaƙinin musulmi in sun sa kansu za su iya idan ko suka bari zuciyarsu ta mutu na rantse da Allah tsintsiyar da za a share masallaci ba naira talatin bace ko hamsin wallahi sai dai masallacin ya shekara da ƙura ba tsintsiyar da za a share shi da ita sai dai alhajin birni ko wani dan siyasa in ya kawo taimako to za su yi makin din masallacin ku cewa wannan masallacin shi ba mu da matsala da shi don mun gama da shi don suna aiko da liman dubu biyu ladan dubu ɗaya na'ibi kuma ɗari biyar ko wannan ya sa kuka gaba ɗaya sun matsattsake gaba ɗaya malaman addinin musulunci musamman a wannan jihar tamu ba sa iya wakiltar mu musulmi wurin abin da za a yi na zalunci da danniya da tauye haƙƙin musulmi ba mai ifituwa ya magana dan waɗanda ake jira su magana su ne malaman addini to su kuma an riga an sa sa ƙarƙashin watan kafa an take an cusa su cikin ajihu jama'a Allah ya kyauta saboda haka jama'ar musulmi muna roƙon Allah ya saka muku da alkhairi Allah kuma ya muku tukuici da aljanna duk wanda ya niyya a lokacin bai zo da kuɗi ba Allah ka gani yana da niyyari nan gaban an ce a yi da izinin Allah zai yi wanda kuma ma a lokacin bai da niyyar amma daga baya ya samu kai cikin damuwa dama yana da shi karka damu Allah ya ce wallazina la yajiduna illa juhdahum akwai waɗanda iya abin da za su iya kenan yin tunanin wani ko zai iya kawo ɗari ɗaya ko ɗari biyu an gane ko muka ce sai a sa a roba sadakan masallaci anan ma ba asara kai ba domin ana siyan fetur ana amfani da shi lokacin karatu ko sallah ai ma ba ya asara ba nan ma ko to idan ko na'am wa alaikum salam yawa duk wanda kuma ya san iri na ne a ranar dan muna nan za mu kai mu hudu ko ko mu biyar ne ko uku na manta wanda muka yi alkawari cewa mu za mu zo da shi karatu na gaba to da Allah duk wanda ya sanye wannan alkawarin ya zo da shi kawai an tashi ya bayar an kuma bai samu ba to yana iya cewa ma karatun gaba zai zo da shi amma gaskiya jama'ar musulmi wannan ya zama abin misali wallahi kuma za ku gani sam ba an yi bane dan a faɗa ko kuma dan a yaba ko dan a ce a'a hali ne ya kama kawai aka yi haka kuma ba shiryawa aka yi ba jama'ar musulmi kun gane ko Allah kyauta za mu ci gaba da karatu idan ba ku manta ba karatun da ya gabata muna cikin gabar da malama ce mana rubutu akan momina mai gaskiya a imaninta da kuma ƙoƙarin tarbiyyar da take yi ga 'ya'yanta. har inda malama ta nuna mana abin da aka ruwaito cewa lallai mu'azu dan afra lokacin da abu jahal ko lokacin da ya soki abu jahal to dan abu jahal mai suna ikramatu ya tunkaro shi mu'azu din nan ya sare shi da takobinsa har ya masa illa watan kusan har sai da ya kai ma hannun shi ya datse ba abin da ya rage a jikin hannun sai fata kawai ce ta rage a wannan lokaci ya ɗau hannun nashi ya riƙe ya kutsa ya ci gaba da yaƙi a haka sai ya ga yana jan hannun a ƙasa gashi yana reto a jikin watan jikinsa sakamakon fatar da ta ragu yayin da ya ji azaba ta yi azaba sai ya aje wannan hannu a ƙasa ya sa kafa shi ya take sai ya fizge shi kawai har da ya raba hannun da aka datse mai da asalin jikinsa ya kutsa ya ci gaba da wannan yaki don daga addini da shi da ɗan uwansa auf har da ɗan uwan nashi ya yi sa'ar samun shahada shi kuwa ya ci gaba da rayuwa har sai da Allah ya kai shi zamanin khalifancin sayyidina Uthman ka duba asiratun nabawiya ta ibn Hisham mujalladi na ɗaya shafi na ɗari shida da talatin da hudu zuwa da talatin da biyar malama ta nuna mana cewa a wannan zamani mu musulmi muna da bukata wanda muke rayuwa a cikinsa muna da bukatar irin waɗannan mata waɗanda suke muminai na gaskiya waɗanda ke fitar ma da duniya irin waɗannan baradan ƴaƴa masu girma waɗanda ba sa son jin komai na fira ko magana in ba jihadi don ɗaga addinin Allah ba duk wata magana duk wani fira su ba su zuwa ba ma sa son su ji in kaga suna son su ji fira da kunnansu to fira ce akan yanda za a tafi yaƙi kaɗai don ɗaga addinin Allah in an tafi ko dai a nasara ko kuma a mutu a can a samu darajar shahada don ɗaga addinin Allah waɗannan su ne wasu irin uwaye waɗanda suka tattalan ma ita aljanna watan ‘ya'yansu wanda faɗin aljannar ta kai faɗin sammai da ƙasai shin wadda take ta arziki a yau za ta yi rowar ɗanta ga aljanna ga irin wannan alkhairin mai girma inda uwa ce ta gari a to muna ganin muka tsaya malama ta ce wata gaba ta biyu wadda ita ma za ta zama a matsayin misali ta ce wa hadhihi khansa ga wannan baiwar Allah da ake ce ma khansa wadda malamai suka fi saninta da ummu shuhada saboda kusan ƴaƴan duk da ta haifa kakaf a wurin yaƙi don ɗaga addinin Allah aka kashe su duk ɗan da za ta haifa ita ke matsawa da cajin imaninsa je ka ka kutsa ni na fi son ka mutu fiye da rayuwarka in dai a wurin wannan yakin ƴaƴanta duka sun ƙare ne a irin haka wannan yasa ake ce mata ummu shuhada malama ta ce ga kuma ummu shuhada al-khansa تقدم أربعة من الأبطال تنا قباتر ما دنيا واتن أقل آآ قداه دقتكم ورزا الشدعان وأن دسكي برادي للرودي تا قباتر دسو دنبا دكاريا عن دين الله جمد أبن دي شافع الدين الله فبما أوسطهم don Allah mai kake tunanin ta yi wa ‘ya'yanta wasiya da shi ita wannan baiwar Allah. Qalat lahum ga abin da ta ce ma ‘ya'yan nata, ya baniya, ya ‘ya'yana, innakum aslamtum ta'i'in, kun miƙa wuya ga addinin musulunci, kun musulunta, kun sallama wa manzon Allah ba fa ya ku aka yi ba, a bisa kuna so ne, saboda ɗa'a ba ya ku aka yi ba, kun musulunta ne, kuna masu yin ɗa'a ga Allah da manzansa. ba uwar bari kuka gani ba ba an nuna muku fin karfi ba ne a'a ta'i'ina ne jama'ar musulmi kun gane ko wa hajartum kun baro makka kun dawo madina ko kun yi watsi da saban Allah kun tare mai wa Allah da'a muhtarina a bisa kuna masu zaɓin haka ne ba a kan tilas ba kun baro maka ne kun dawo madina a kan zaɓin kanku an gane ko kun daina laifi ga Allah kun tare mai wa Allah da'a muhtarina a bisa zaɓin kanku ne ba wanne ya tilasta ku ba ‘ya'yanta take gaya ma wannan magana wa wallahi allazi la ilaha illa huwa ta ce ma ‘ya'yanta na rantse da Allah wanda babu abin bautawa da gaskiya a bisa cancanta sai shi kadai innakum labanu rajulin wahidin wallahi tallahi ku nan ku hudun nan ‘ya'yan mutum ɗaya ne ban je ne zina a ƙarƙashin igiyar auren da nake take kaina na mahaifinku ba ina rantse muku da Allah ku ‘ya'yan mutum ɗaya ne kama annakum banu ra'atin wahida kama yadda na rantse da Allah gaba ɗaya ku hudun nan ‘ya'yan mace ce guda ɗaya ni ɗin nan jama'ar musulmi kun gane na rantse da Allah ko hudun nan gaba ɗaya baban ku ɗaya ban je ne zina a ƙarƙashin igiyar auren da ke kaina na mahaifinku ba kuma wallahi ni ce uwar ku ku duka don Allah ku ji abin da uwa ke gama ‘ya'yanta ta ce ma hajantu hasabakum ni wallahi ban yadda na bata watan tarihin kan gidanku ba gidanku gida ne na mutunci ban yadda na taɓa yin abin da zan bata tarihin gidanku ba shine hasabakum din wa ma ghayyartu nasabakum ban yadda na birkita na jirkita dangantakakku ba ba wanda ba dan baban shi bane a cikin ku da nake gaya muku jama'ar musulmi kun gari fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un uwa ta iya buɗe baki ta gaya ma ƴaƴa guda hudu akalla nata cewa ba ta taɓa iskanci ba jama'ar musulmi kun gani tun da take ba ta taɓa yin iskanci ba ba ta taɓa yin gantali ba jama'ar musulmi kun gane za ka iya buɗe baki ka gaya ma 'ya'yanka irin haka ka ce ban taɓa fasikanci ba tun da nake za ki iya buɗe baki ki gaya ma 'ya'yanki ba ki taɓa iskanci ba tun da kike ba ki taɓa gantali ba za ki iya gaya ma 'ya'yanki ko yanzu nan kana tunanin o na taɓa yin fakaza jama'ar musulmi kun gane ko ko a daidai wannan lokacin yanzu kwakwalwar kina nan ta tuna kin fa taɓa yin kaza to ba irin ki ake magana ba anan ba irin ka ake magana da kai ba inda ka taɓa yin wannan iskancin Allah kyauta ta ce wa'alamu ku sani anna daral akhirah in kun fahimce ni ina son ku sani lallai gidan lahira khairun min ad-daril faniya ya fi alheri fiye da gidan da yake mai karewa ne jama'ar musulmi kun gane shine gidan duniya amma fa in lahira ta yi kyau an gane ko to gidan lahira kam ya fi wannan gida na duniya bari ku ji matsalar gidan duniya jama'a in ka san wani mutum wanda ka san Allah ya mai duk abin da yake wa ɗan adam kuma yana morewa da abin da Allah ya masa na ni'imar rayuwa Allah ya mai arziki duk abin da yake so ya ci yana siya ya ci duk abin da yake so ya sha yana siya ya sha duk abin da yake so ya ɗinka ya sa a jikin shi Allah ya mai arzikin da zai ɗinka ya sa duk irin motar da yake so Allah ya mai arzikin da zai hau duk irin gidan da yake so Allah ya mai arzikin da zai gina jama'ar musulmi kun gane wannan to amma kun ga duk wannan ni'imar matsalar ta guda ɗaya idan ya shiga ɗaki ya zauna da ya kalli ɗakin ya tuna duk ni'imar nan da Allah ya masa da ya tuna zai mutu sai ga aikin banza ne kuma yana tuna zai mutu sai ga kawai an samu matsala jama'a duk ni'imar da mutum ya sama duk ni'imar da yake ciki a rayuwar duniya yana mutuwa ana haɗa kabari aka sashi kwana uku fiye yawa ya riga ya gama riɓewa jama'ar musulmi kun gane ya riga ya gama riɓewa shi ne fa yake kwana a wannan ɗakin amma da ya mutu kwana uku ya yawa duk inda wata tsoka take jikin shi tsutsotsi za su dabaibaye ta sai sun cinye ta fas sai ya koma kashi sai ya koma kashi kat kashin ma inda wani ruwa a jikin shi ba za su haƙura ba sai sun makalkal kashin sun tsotsa duk ruwan da ke cikin shi gaba daya wata tsotsar ido za ta makalkalewa sai ta bula ta tsotsa ruwan ciki haka za ka ga bayan kwana uku zuwa sati daya inda za a buɗe ramin babu wanda zai iya tsayawa a yankin wurin saboda mugun ɗoyi kuma tana shi ne fa duk wata ni'ima ta rayuwa Allah ya masa me ya amfanin in dai more rayuwar duniya ne jama'ar musulmi ga wanda zai tsaya tunani game da wani irin hali a makoma zai samu kanshi a ciki sai dai in ba hankali amma duk ni'imar da Allah ya wa dan adam da ya tuna makoma sai ga an samu matsala to amma kun ga ita lahira in dai ce maka kyau to ita ba ta da wannan matsala jama'ar musulmi kun gani Allah sai dai wata magana yake cewa fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin sai ce jaza'an bima kanu ya'malun ba wata rai da ta san me Allah ya ɓoye mata ya ajiye mata na abin da zai faranta ranta ranar kiyama in dai ta bi Allah ba ran da ta san abin da Allah ya ɓoye ya aje mata a aljanna wanda zai faranta ranta wannan kuma sakamako ne na abin da kuka yi ma Allah na biyayya annabi ya ce fiha ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar a aljanna akwai abin morewa wanda duk gane-ganen dan adam da yake da idanuwansa idan shi bai taba ganin irin wannan abin morewar ba akwai shi a aljanna duk jiyajiyan da kunnan dan adam ke yi na abubuwan jin daɗi da morewa Allah ya aje wani abin jin daɗi da morewa a aljanna kunnan dan adam bai taba jin labarin shi ba duk wani abu da tuna yake zuwa a tunanin zuciyar dan adam na more rayuwa to akwai abin da Allah ya tattala ya aji a aljanna na more rayuwa wanda zuciyar dan adam ko annabin Allah bai taba tunanin irin wannan abin ba kuma yana nan Allah ya aji suwa ya aje ma waɗanda suka yi haƙuri akan bin dokokin Allah suka yi haƙuri akan saɓan Allah suka yi haƙuri akan ƙaddara mai kyau da mara kyau jama'ar musulmi kun gane shi yasa kaga su muminai suke ɗaukar duniya kamar aikin banza ce suna dagewa ne su nemi lahira a cikinta ba dan wai duniya suna tunanin wurin zama ce ba inna lillahi ibadan futana zalaku dunya wa khaful fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysa lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna ba haka nawawi ya faɗa ba a muqaddimar da ya riyadu salihin to kun ji abin da wannan uwa take cewa ya ‘ya'yana ku sani, annad daral akhira lallai gidan lahira khairun minad darin baniya ya fi gidan da yake mai karewa ne shine gidan duniya. Isbiru don haka ku yi haƙuri da duk halin da za ku samu kanku a ciki wasabiru ku dage ku jajirce ku daure wa rabitu sannan ku zama masu tsayawa kuna tara bakin shigowar kofar gari saboda duk kafirin da zai zo da yaki ku fara ku haɗuwa da shi shine ribatu wa rabitu ku tsaya da makamai a bakin gari don kafirai da za su kawo hari ya zama ko dai ku wartake su ku kashe su ko kuma su fara kashe ku kafin su je wurin yan uwa musu ya zama dai jinin ku zai fara diga a ƙasa ba na wani ba kun ga wannan iktibasin ayar qur'ani ta ayar karshe ta Ali Imran ya ayyuhal ladhina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihuna ita ce ayar karshe ayar Ali Imran ko na'am uwa ta ce ma ƴaƴanta isbiru ku yi hakuri wasabiru ku jajirce ku daure warabitu ku yi zaman jiran kafirai a bakin gari a bara buga da ku kafin aje wurin ƴan uwa musulmi wattaqullaha amma a rayuwar da za ku yi Allah a duniya ku ji tsoron Allah ku kiyaye sa ku bi Allah a hankali da ba Allah gafurur rahimun amma kuma shadidul iqabi ne azizun ne Allah zun tiqam jama'ar musulmi kun gane ko duk ta yanda ka je Allah zai fuskance ka a haka duk wanda ya tafi lahira a gicciye duk wanda ya shiga kabari a gicciye da kafar hagu to matsala ta same shi jama'ar musulmi kun gane ko Allah ya kyauta ta ce ku ji tsoron Allah jama'a kun gane ko la'allakum tuflihuna lallai zai sa ku samu babban rago daga nan duniya har lahira shine aljanna la'alla in ta zuwa qur'ani da yawa malamai sun ce tana tabbatar da abin da ke gabanta ne la'allakum tuflihuna lallai ku nan za ku samu babban rabo ba la'alla kamar yadda harshen larabci ke ɗauka ba la'allakum tuflihuna mai yiwa za ku samu babban rabo Allah baya cewa mai yiwa mai yiwa a wurin ɗan adam in ka ji la'alla ga Allah tabbas lalle za ku samu babban rabo sai dai in ba ku yi haƙuri da rayuwar nan ba an gane ko sai dai in ba ku dage kuka daure kuka jajirce ba sai dai in ba ku yi zaman dako ba sai dai in ba ku ji tsoron Allah ba amma in kun yi waɗannan abebe guda hudu da aka ambata to lallai za ku samu babban rabo tun daga nan duniya za ku yi rayuwa mai daɗi sannan a je lahira kai tsaye a baku damar wucewa aljanna wannan haka ta ce ma 'ya'yan nan ta ce fa idza ra'aytumul harba kada shammarako an saqiha idan kuka ga yaƙi ya ɗaura ƙaurin shi da kyau wa jallalat naran yaƙi ya kunno wutarsa an aura ha daga takaddun da ke daga ganyayyaki ko takaddu yaƙi ya kunno wuta a kansu fatayammamu ko waɗisaha to sai ku nufi watan inda bala'in yaƙin ya fi tsananta uwa ke gaya ma 'ya'yanta haka idan wutar yaƙi ta tashi ina ne bala'in yaƙin ya fi tsananta to ku ku tafi can kawai kar ku tsaya inda ana ta karauniya ce kawai ƙasa ƙasa a'a ina ne surƙuƙi ƙura ta ta nike sai dai ka ji mutum kawai an sare shi ya faɗi to ku ku kutsa nan ƴaƴana kar ku tsaya inda ana ganin juna ma ku kutsa wurin da ya riga ya rikice ba ma a ganin kowa sai dai kawai ka ji kawuna na zubewa in yaƙi wutar shi ta kama kunan za ku kutsa uwa ke gaya ma 'ya'ya haka ba wa isa ta ce ai iksidu shiddatal qital ko tunkari ko nufi wurin tsananin yaƙin wa jalidu rasisaha sannan ku yaƙi tushen kafircin ai bidayatu shay in kaji an ce rasis shine ina ne farkon abu ina ne kafircin ina ne babban wurin da kafircin yake shine wa faqatilu a immatal kufri idan aka je yaki tana ce ma ƴaƴanta ina ne asalin manyan kafiran suke to ko ku tunkari nan kawai da ma musulmi kun gane manyan suna baya ana gumurzu sun turo ƙanana gaba kar ku biye ma ƙananan nan ku kutsa da bala'i ku wuce ku kafiran kuke so ku kai kasa manyan cikin nasu an gane ko tazfiru bil ghanami wal karama fi fi daril khuldi wal maqama tace sai ku rabauta da wata irin ganima da ganiman nan da kuma dar da kuma girman nan darajar nan shi daril khuldi a gidan da yake na dawwama wal makama da kuma gidan da yake na zama dindindin shine cikin aljanna sai ku samu wani irin babban rabo jama'a uwa ke gaya ma 'ya'yanta haka tana cewa su kutsa inda yaki ya fi bala'i uwa fa take gaya ma 'ya'yanta haka inda aka duk inda aka fara yaki inda bala'i ya fi zama bala'i a wurin yakin ta ke ce ma 'ya'yanta nan za ku je ku kutsa uwa fa kaji take gaya ma ƴaƴanta Allahu akbar intaha fa hal min al ummahat al yawm man tusibnaha bi mithli hadhihi al wasiya al azima don Allah a cikin uwaye mata da ake da su a yau akwai ko wadda za ta iya ma ƴaƴanta wasiya da irin wannan wasiyar mai girma akwai uwar da za ta iya ma ƴaƴanta irin wannan wasiyar jama'ar musulmi kun gane ko ko babu matakka za ta iya gaya ma 'ya'yanka irin waɗannan maganganun da waɗannan kalmomin jama'a kun gane ta ce ku tashi ku je filato diyan da za a yi diyan da za a yi ko dai gwamnan filato ku tabbata kun kashe shi ko kuma ku haƙura kawai ni ma na haƙura da rayuwarku jama'ar musulmi kun gane akwai uwar da za ta iya gaya ma 'ya'yanta su je su yi ma musulunci wannan aikin ko ko babu ya ku mata da ku miki waɗanda kuke jin ma a audio cassette ko cd wanda za ku gan ma a bidiyo a cikin ku akwai wanda za ta iya wa musulunci irin wannan kyautar garan ɗanta Allah ya kyauta wannan alkhansa ka duba littafin nan mai suna alkhansa sha'iratu bani sulaimin li muhammad jabir littafin muhammad jabir gaba ta uku malama ta ce kazalika najidu ummu ammara hakanan mun samu ummu ammara mai suna nusaibatu bintu ka'ab nusaiba yar ka'ab ba mun karanta tarihin ta ba anan jama'ar musulmi kun gane ko radiyallahu anha Allah ka kara mata yadda nara mawqifaha min waladiha yawma uhudin muna ganin ga irin matsayin da ta tsaya a kai game da abin da ya shafi ɗanta a ranar da aka je yakin Uhud inda ma jarah ibn ha ammara ko jarhan ko kuma inna ma inda ma jarah ibn ha ammara jurhan a lokacin da aka jima ɗanta mummunan ciwo mai suna ammara shi yasa ya ce jurhan azima ciwo mai bala'in girma fi azurihi a damtsansa al'aisar na dama in an ce damtse shine nan fa cinya hannu an gane ku daidai nan an mai makamin da watan kamar dai hannun ba zai yi amfani ba an gane ku to a daidai lokacin da aka ji ɗan nata irin wannan mummunan ciwon faya kolo ammara sai shi ɗan nata ammara ya ce fada alad damu sai jini layar fa layar fa jini ya dinga zuba ya ya tsaya ai ya tawakkaf ya ya tsayu da zuba sai kwarara yake fulfulfulfulful asalin jijiyar jinin kenan aka sani faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nan take sai manzon Allah ya ce masa asib jurhaka ka ɗaura wannan wurin jinin da yake zuba mana wurin ciwon naka je ka ɗaure shi ya ce manzon Allah na gaya min wannan maganar fa akbalat ummi ilayya sai ga mahaifiyata ta tunkaro ni da sauri wa ma'aha asa'iba a tare da ita akwai bandage akwai craft bandage an gane ko sai waiha ta ɗauro shi a kwankwasanta an gane ko irin da yadda kaga irin watan yan agaji na yi din nan za ga a cikin ɗan kwankwasan su nan da nan da nan a jihun nan akwai wani ɗan bandeji haka da wani dan kamar dan kwali wanda mutum yana suma za ga sun sa a baki haka sai rike ballan haka suna yin haka suna mai fifita ko ba ka ganin yan post ed a kamata a ce ka je ka iya domin duk gida za mu karanta za ku ji a tarbiyyatul aulad duk gida akwai buƙatar dan samun post ed a gida yan magunguna haka da yan abubuwa dan iodine da dan spirit da yan sauran abubuwa duk gida kamata a ce akwai jama'ar musulmi kun gani a ga gidajen mu ba ruwa yanzu wani gida ko panadol babu ya kamata duk gida ya zama akwai iodine akwai za'afaran akwai irin su magariya akwai irin su habbatu sauda wanda yaron kana kamuwa da zazzabi da ka ɗebo garin habba ka ɗan haɗa da zuma ana sa mai ƙaramin cokali sai ga ya watsake kawai ya tashi a guje jama'ar musulmi kun gane ga ruwan zanzan duk irin wannan su ne fa first aid din ya zama kana nan da su a dan akwatin ka na first aid ido ne aka ga zai samu matsala sai ka dan diga ka samu marke maganin tari ka tafasa ka hada da tonton haƙori ne ke ciwo sai ya zama akwai saiwa ko jijiya ta icen mangwaro da zara yaro ya ce hakori na ciwo sai a yi maza a tafasa idan aka tafasa sai a zuba a hada da jakkanwa sai a tafasa idan aka tafasa sanda ya tafasu jakkanwa ta narki sai a dan zuba ruwan a kofi a bari ya dan salance ta yanda za a iya zubawa a baki ba a kone ba amma ba shanyewa ake ba sai a zuba a baki daidai inda hakorin ke ciwo sai a ce mai yaro ya dan tsayar da ruwan a daidai wurin to idan rawa yake zai koma ya gam ya tsaya shikenan an huta idan ko azababban ciwo yake to shikenan kangarewa ya da izinin Allah zaka ga an gama na'am da zaitun yawa yawa sai ai maza a bashi zaitun ya sha yaro ya sha kalanzir sai ai maza a diga mai zaitun ya shanye ya sha duk waɗannan abubuwan da ake ganin guba ne sai ya maza a bashi zaitun duk ga abubuwa fa su ne first aid din an gane in kuma kai kafi ganewa na boko to shikenan dan dai paracetamol dan chloroquine dan kaza dan kaza kai ma sai ka aji jama'ar musulmi kun gane amma zai zama abun kunya ga musulmi ya zama irin waɗannan 'yan abubuwan da suke na first aid ya zama baka da su jama'ar musulmi kun gane Allah kyauta to ka dai ji gashi da ɗan hikuwarta a nan nata ga ta da ɗan bandejinta annabi na cewa ɗaure jinin mana to ai kai jini na ta zuba sai ta taho da sauri a kwankwasanta a kwankwasanta ga wannan ɗan bandejin ko tsumma na ɗaura ciwo faraba jurhi kawai sai ta ɗaura wannan ciwon na kam jini sai ya daina zuba jama'ar musulmi kun gane duk inda aka datsi mutum jini na zuba ko to sai a yi maza a samu ruwan sanyi mai sanyi sosai sai a rinka zubawa a wurin an gane a ta zuba ruwan sanyi ko a nana kankara a wurin shi kenan za a ga jinin ya daina fitowa wannan da aiki ne na post aid wanda duk ya kamata a ce mutanen mu sun sani an gane ko Allah ya kyauta kuma haka duk makarantu duk za ku ji duk makarantu na addini ko kuma irin waɗannan na nizami wanda za a ganta kamar haya islam kulliya ko nazari and primary school ai bai kamata ya zama ba dan post aid box ba an gane irin zuman nan yaro kawai sai a ga yana ta murɗa murɗi ya aka gane ciki ne sai a cika zuma a cokali sai a yi bismillah sai a karanta fatiha a hucin na taɓa zumar sai a bashi sai shayi sai ga ya zabura a guje ya tafi shikenan ciwo ya wuce a kunama ce ta harbi yaro an kama ta ga ta an tare shikenan sai a buge ta a kashe sai a tsaga cikinta sai a manna ta daidai wurin da ta harbe shi sai a manne a ɗaure shikenan za ka ga dafin ya ƙi tafiya ko ina yana ta dawowa yana ta dawowa sai ya zo ya dawo kuma ya shigo jikinta shikenan da an cire sai ya ga zafin ya tafi duk irin wannan ya kamata a ce mutanen sun sani Allah ya kyauta kocin naka ya cije ka da akwai abubuwa waɗanda bari wani lokaci za mu zo dimmi ta maganganu kan wannan matsala amma ku karanta dibbin na bau za ka yi mamakin Allah mutanenmu ne ba ruwansu kuma dibbin na wannan ma fa an fassara shi da turanci kuma ana nan wasu na aiki na kan aikin fassara shi da Hausa wa alaikum salam eh wani ya zo ya ce wa manzon Allah cikin shi yana ciwo annabi ya ce sha zuma ya sha sai ya ce ai ya karu ya ce karshen zuma Allah ya gaskiya ce cikin ka ya karya bawan Allah ya kara sha ya ce manzon ya ce kara durka mai zuma wallahi jama'a da ya kara kwankwada kawai sai ya miƙe ya ce ashe lokacin da ya sha yana ta karto dama duk matsalar ce da ke damun cikin yana tattaro ta shine yake ƙara murɗawa ya ƙara ya ce ƙara dai ya ƙara ya ce ƙara dai kawai shikenan sai ciki ya birkici sai tusa sai kashi shikenan sai miƙe ya dawo yana gumi sai a zuba tsere ma an gama jama'ar musulmi kun gane ko Allah ya kyauta yawar waɗannan abubuwan lokaci za mu zo sai mu magana kansu saboda zai yana taimakawa musamman iyaye da ke da yara ƙanana a gidaje an gane akwai abubuwa iri-iri waɗanda kaga yanzu irin za ka ga yaro jikin shi na yawan zafi ko ko kuma yana yawan zazzaɓi ko to duk za ka ji yadda manzan Allah ya ce a yi da an yi kuma shi kenan ko yaro ka ga yana yawan ciwon kai to sai ka tsaya ka kalli nau'in ciwon kan wani iri ne amma mutanen mu kawai sai a siyo magani ko kuma ya ta ɗura mai wani magani wala ba malaria bace sam yaro ne ba a bari ya bacci yanda ya kamata saboda haka matsalar shi kawai barin shi za a yi bacci a'a ba bacci bane ya yi aikin da ya fi karfin shi ne wannan ya sa kwakwalwa ke wa kanke ta ciwo sai ya samu wani kyalle ko dan kwali sai ya daura kan katakam sai ya dan bashi lokaci da an kwance shi kenan sai ka ji ya ce wallahi adini ji ku karanta dibbin nabawi sai da ya kawo ina jin ciwon kai wurin goma sha wani abu ko ashirin kowanne sai da ya faɗi ga yanda yake ga yanda za a yi maganin shi Allah kyauta wa alaikum salam wai na cinnaka jama'ar musulmi kun ga watan kun san wannan fabara ce ya kamata a ce sai an ba da sadaka ko ba haka ba yawa wannan fahimin bai kamata ana ba da shi kyauta ba shi kuma karatun manzan Allah bai karɓar kuɗi Allah ya kyauta in Allah so zan zo zan yi maganganu kan waɗannan matsalolin wani lokaci da izinin Allah sai malam ya ce ko kuma sai malama ta ce ko wannan yaro amara sai ce farabatat jurhi sai ta ɗaura wannan ciwon nawa wan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waqifun lokacin annaba na tsaye akan yanzur ilayya yana kallo na mahaifiyata na ɗaure min wannan ciwon fakalat bayan ta gama ɗaura ciwon sai ta buɗe baki ta ce libni ha ga wannan ɗan nata imdi ya bunayya tashi tashi tashi da sauri ɗana fakatil qaum kutsa ka ci gaba da yaƙar kafiran nan shiga cikin su ita yaƙar su faja'ala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul nan take sai aka ji manzon Allah yana ta cewa wa man yutiqu ma tutiqina ya umma ammara wa man yutiqu ma tutiqina ya umma ammara yau a filin nan wa zai iya irin wannan abin da kika aikata ya umma ammara wa zai iya irin wannan abin da kika aikata ya umma ammara ai mun karanta a kasusuwan farko cikakken tarihi nata ko kuma ba cikakke ba dai mun ɗauko ta gaba na kasancewar gudunmuwarta a fagen yaƙi don ɗaga addinin Allah ka koma ka ji karatu mun karanta ne daga littafin rijalun wani sa'un haular rasul jama'ar musulmi kun gane ko Allah ya kyauta annabi ya ta cewa wa zai iya irin abin nan da kika ya umma amara kazalika najidu sabata wa quwwata imani haka muke samun tabbas da karfin imanin ummi amara عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولدها خباب barku ji irin tabbas tabbatuwa da ta yi da ƙarfin imaninta a sanda manzon Allah ya tura ɗanta mai suna khabbab rasulan a matsayin ɗan saƙo daga annabi ila musailamatul kazzab annabi ya aiki ɗanta mai suna khabbab zuwa wurin watan musailamatu ɗan kazzab wanda ya ce watan shi ne ne mai rikita annabta annabi fa duk abin da annabi ya ce Allah ya aiko mai shi ma sai ce an aiko mai ya nemi har ya aika wa wata ran manzon Allah da sako fa cewa min musailama ila muhammad min musailama rasulillah ila muhammadin rasulillah kun gane ko cewa Allah ya ce in gaya maka innal arda kasamaha nisfain duniya Allah ya ce ya raba ta biyu nisfu hali wa nisfu halak rabinta ya ce tawa ce karka shigo min da'awa a yanki na rabinta ta kace ba zan shigo maka da'awa ba ka je can kai ta ta da'awar ka can sai manzon Allah ya rubuta mai wasiƙa cewa min muhammadin rasulillah ila musailamatul kazzab innal arda lillahi yurithuha man yasha duniya dai ta Allah ce wanda ya ga dama yake ba ƙarya kake ran da manzon Allah ya ce ya zo ya tara musulmi yana karanta musu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil ka san lokacin mushrikan makka wani ya dinga rantsuwa wannan waka ne amma ku bari ku ji sai suka ɗauko alam tara kaifa sai suka ɗaura ta akan kafiya ai duk wani ilimi na waka sun san kanshi da suka kalli kafiyar sai wani rantsuwa ce wannan ba zai ya zama waka ba watan ya kalli yanda alamtar kaifa ta ta karewa ne alamtar kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fi kadahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil kun gani wannan kam duk wanda ya san waka ya san kama da waka amma dan Allah ya nuna musu ba waka bane sai ya ce faja'al menene faja'alahum ka'asfin bai ce ma'akil ba sai ce ma'akul to sai karya abu amma ku diba alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil to dan Allah ya nuna musu ba waka bane sai karya abu sai ya ce faja'alahum ka'asfin bai ce ma'akil ba sai ce ma'akul ran da Allah ya saukar da wannan musulma sai ya buke rije ce ni ma ku Allah ya saukar min da irin ta kai me ta kai tara mutane ce Allah ya saukar da bismillahir rahmanir rahim alfil eh malfil وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل وذيل قصير jama'a kun gane wai alfil giwa malfil menene kuma giwa wa ma adara ka malfil me ya sanar da kai wai me giwa lahu khurtumun dawil yana da hanci dogo wa zailun kasiye kuma yana da bindi dan gajere dan karami wai ka ji sura wai qur'ani ne wai musalama ko dan iska